بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تلوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك واشفع علي رحمتك وذكرني ما نسيته يا عز الجلال والإكرام يا أمة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تعطينا بالزهرة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يوم أشاء وقت رمضان جرم الله صلى الله عليه وسلم من مكة زوى مدينة سبوت آيات أبي هدود أبي هندجر فديرو سيدي جا هندجر وتمات ko da hudu na watan mat a miladiya dubu biyu da ashirin da hudu insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية عن المساكين فمن تتبع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون الله تبارك وتعالى يكتب يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت مقعدا كما كتب على الذين من قبلكم كما يسأل وجبت وجبت قلوبا وقوم نرجع من المسجد la'allakum tattaqun ko kwa ji tsoron Allah ku sanya wato katanga ta tsari tsakanin ku da azabarsa ta hanyar yi masa biyayya kamar kana minkum maridan Allah ta ayyaman ma'adudat wato kwanaki ne ɗan kaɗan a duk shekara din wata ɗaya ne to ake azumi saboda haka Allah ya ce kwanaki ne ɗan kaɗan saboda haka kaman kana minkum maridan aw ala safar ruwan da ya kasance wato bai da lafiya ko kuma wato yana kan hanyar tafiya to fa'idatu min ayyamin ukhra sai ya lissafa wasu kwanakin daban wanda zai tsara azumce su maimakon waɗanda ya ta a cikin ramadan fa allazi yusifunahu ga wanda kuma ba sa iya yin azumi to su kuma za su bada fidiya na ciyar da wato miskinai a wannan ta daba kai da duk wanda ya kara wato da kari da sai da aka ambata to wannan shi ne wato yi masa alkhairi amma dai ku yi azumin shi ne ya fi muku alkhairi daga wato ciyarwa ko kuma sha cikin ramadan din in kun tun ta alamun in kun san in wato in kun kasance kun san haka din to ku aikata shi a wato wannan aya Allah yake cewa an farlanta mana azumi an wajabta mana shi kamar yadda aka wajabta wanda suka zo kafin mu al'adar dan adam duk abin da aka ce ba kai kadai ya sama ba ba kai kadai ya faru a kanka ba sai ka ji sauki a kan shi sa Allah sai ka da nafa bayan ya ce an wajabta mana azumi sai kamar an ce ku kwantar da hankalinku ba ku ka fara azumi ba kafin kuma an wajabta wasu yanzu misali Allah ya kiyaye sai a kama mutum sai a kai shi gidan yaji shi kadai an gona da an kai shi da ya shiga sai hankalin sai tashi bakin ciki sai turne shi yanzu kowa yana cikin iyalansa kowa yana harkar sana'arsa kowa yana kaza amma ni kuma yanzu ga a kulle sai bakin ciki ya dame shi to idan ko da misali Allah ya kiyaye rabin anguwar da duk aka ji aka kulle kowa ya ga dan wanda ya dinga rayuwa saboda saboda kuma saboda duk abun ba na na mutum ɗaya bane da ka ga dan wanda ya dinga to sai ma hada mu ya hada da kai sai a ai hada wani ba sai a ta dariya gashi yanayi da aka shiga amma tun da ba na mutum ɗaya bane shi kenan sai ya zama abun dariya an gane to shi ne Allah sai nan saboda ka ji saukin cewa azumi nan ba kai kada aka daura ba sai ce to ai wannan ba ku ne kadai ba wanda ma suka zo gabanin ku to ma na daura muku azumi nan kuma sai sannan ladaba ta farko kenan abu na biyu sai Allah yake kuma la'allakum tattaqun wato azumi yana gadar da tsoron Allah kaga duk abun da kuma zai gadar maka da tsoron Allah to abu ne wanda ya kamata ya wajaba ka yi shi sabila da ne saboda shi tsoron Allah shine mabudin dukkan alkhairi a rayuwar duniya da lahira duk wanda ya rasa tsoron Allah ya asara saboda haka tunda zai gadar da tsoron Allah to shi ma wata lafa ce babba wacce ake bukatar ta sai Allah ta ayyaman ma'adudat kwanakai ne yan kaɗan ba a ce mu yi wata biyu ko rabin shekara ko kuma kullum mu ta azumi ba a wata ɗaya kawai aka ce a yi wato a shekara guda ayyaman ma'adudat a hakan ma sai Allah ce faman kana minkum maridan wanda bai da lafiya to anan rashin lafiya ya kasu kashi uku in ji malamai suka ce rashin lafiyan da ya zama ba yadda za a yi kashi azumi saboda ka galabaita ka ji jiki jikinka babu ruwa ba yadda za ka yi azumi to wannan wajibi ne ka sha ruwa wajibi ne ba sai ka yi azumi ba wajibi ne ba ka sha ruwa wanda kuma zai iya azumin amma da ƙyar zai yi azumin saboda bai da lafiya da ƙyar zai yi to wannan kuma mustahabbi ne ya ruwa in yi azumin shi kenan ba komai amma an so ya sha ruwa wanda kuma irin zazzabi ne sama sama ko kuma irin dan ciwon kai na ko dan mura na amma bai hana ka fita komai ba to wannan ka kai daga sha ruwa ka kai daga sha ruwa tunda abu ne kana yawo da shi bai hana ka komai ba sannan kowa na riƙe da bakin saboda ramadan sai kuma ka fito kana cin goro ba ai ban da lafiya ne kuma kana da lafiya ya zama san yara ke da to ba irin wannan rashin lafiya ba rashin lafiya da gaske da wuce zai ga amma kawai abu ya zama abu na kana da lafiya kada abu na anan ba za ka ci ba to kun je da aka sa abun kashi to haka ma har saboda tausayin Allah sai ce haka ma wanda bai da lafiya ko yake hanyar tafiya to to shi wannan an saurara masa amma matafi ba wai kafin ya tafi to a wallahi za mu yi tafiya zai za mu kai kuma haka muna so ya kuma na tashi ma bana bana azumi a a ba haka bane ai ba ka magana da azumin ka zaka tashi idan ka kama hanya tafiyar ta kai ta kasar wato in kilomita ne ya kai kilomita 75 idan kuma mil ne ya kai mil 48 shi kenan sai shikenan to nan za ka iya sha kuma za ka ci gaba da kasar ka an gane amma ba daga gida shi ke ma ba da jin ba sai aka bada wanda za ka je wajen da yayi bugoji ba Allah ba wanka yaro saboda haka yanzu tafiyan ma da za ku wuri waje ba za ta yi ba yanzu za zai zuwa alin makoki sai Allah ka yi kuma ga shi ka tashi kana shi kana sha ba haka ake da azuminka za ka tashi to wannan shi in ya zama tafiyar ta tabbata shi ne da ke shi a wannan nan ma malamai sun ce in a tsakiyar rana mutum ya fara da tafiya tsakiyar rana ta karkata ma ta tafiya guda nan ma sai ma ba za ka sha tsakiyar rana ba ta fara da tafiya to nan ma ba za ka sha to wannan shi ne na shi ne Allah yake cewa ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya sha iya kwanakin da ya sha azumi ya lissafa su bayan azumin sai ya rama Allah ya ce wa Allah zai yi kuna ga wanda suke yin azumi wato nan akwai fasara har guda uku fasara na farko suka ce wa alal ladina yuquna wadanda za su iya azumi dake a farkon musulunci lokacin da aka karanta yin azumi to akwai zabi in kaga dama ka yi azumi in kaga dama ka fidda fidabu ka bada sai zanto a wani kai baya azumi saboda an kai azumi zai tsoko mudu ya bada wanda kuma ya dama sai ya azumi lokacin akwai zabi to daga baya sai aka cire zabi aka cire wajibi ne duk wanda watan Ramadan ga aya ma za mu fito saboda haka to a lokacin akwai zabi sai suka ce wa allazina yaquluhu wanda za su iya azumi amma ba su yi ba za su ibada fidiya fidiya wasu malamai suka ce wa allazi yuqinu ay la yuqinu waɗanda ba za su iya azumi saboda tsufa ba zai iya azumi saboda ya tsufa ga ba lafiya shi duk lokacin da aka yi azumi sai ya fidda mudunabi sai ya bada wa innan kenan to wasu kuma suka ce wa allazi yuqinu waɗanda za su iya azumi amma da kyar da kyar za su iya da kyar da kyar zai kai azumi to wannan shi ma ana iya sabaka masa musamman in ya shafi labari na wato tuba to wannan dai kun ji fasaran da aka yi wa allazin fi kun fidiyatu da ami mataki wato zai bada wato abinci wanda za a ba miskinai wanda kowane rana an kai azumi shi kuma sai fitar da mudun nan sai ya bada haka kamar ta dawa a kairan duk wanda ya kara kan mudu sai kaga akwai wadata duk lokacin da aka yi azumi za ka fitar da mudu ka bada shikenan yayi wadata ne gobe ma sai ka fi da buɗe ka bada a ga wannan kai ufan naka yayi kyawu ke tunda za da yawa za su samu abin da za su ci to shi ne kuma ta dawa khairan fa huwa khairul la Allah ya ce wa anta hum amma fa ku yi azumi khairul lakum shi ne wa khairi na tsaya daga cin abinci wal fidya ko ba da fidya ko da kuma a halin tafiya ne ko da a halin rashin lafiya ne in dai ba ya zama ba yadda za a yaka yi ba in kun zunta alamuna in kun kasance kun san hakan to cewa kuma shi ne kuma alkhairi to ku aikata haka na likasiya
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليكن ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم الأسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكم ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فإذا من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتقدروا الله على ما عداكم ولعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى yace shawar ramadan ladhi unzila fi alquran wato watan ramadan wanda a cikin sa aka sauke alqur'ani da wannan qur'ani shiriya ne ga mutane da kuma hujjoji bayyanannu na shiriya sannan Qur'ani ba mai rarrabewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya duk wanda ya ce da ganin wata daga cikin ku to ya azumce wanda kuma ya zama bai da lafiya ko yana kan hanyar tafiya to ya kirga wasu kwanakin daban ya azumce su madadin abin da ya sha a cikin Ramadan Allah dai yana nufin muku sauki yana son ku da sauki baya nufin ku da tsanani kuma don ku cika wannan adadi ta wato kwanakin azumi kuma ku yi bari lokacin da Allah ya ba ku dama ku kai wannan azumi lafiya in samu wanda Allah ya shirye da ku wa la'allakum tashkurun ko kwa gode wa ni'imomin ubangiji wato wannan aya Allah yake cewa shawar Ramadan da bi unzila fil Qur'an wato watan Ramadan wanda a cikin sa aka sauke Alƙur'ani malamai sun yi maganganu da yawa akan cewa watan Ramadan a cikin sa aka sauke Qur'ani kuma a daren ne yake kadir to yaya to malamai in ka duba akwai al-Qur'an fi ulumul fi ulumul Qur'an wato an yi maganganu da yawa wanda kawo su anan ba zai yi ba amma abu mafi sauki shine Qur'anin dama yana tallahul mahfuz ne to daga tallahul mahfuz Jibril ya dauko shi a cikin azumin watan Ramadan a daren da yake kadiri ya dauko shi daga tallahul mahfuz ya kawo shi akwai wani daki a nan sama ta daya ana kiran shi baitul izz ya dauko shi a wannan daren ya kawo shi baitul izz daga nan baitul izz kuma ka dinga dauko dauko da wannan Qur'ani wato lokaci bayan lokaci a cikin shekara ashirin da uku shekara goma sha uku a makka shekara goma kuma a madina ashirin da uku ƙur'ani ya gama sarfa to wannan ya fi sauki cewa wannan unzilan daga lauyin mahfuz ne zuwa baitul izz to wannan fassara ya fi sauki amma sauran duka an ce kai ruwa rana ayina ayina to nan wasu malamai suka ce kun zai fi nufar ana nufin a wannan wata a wannan dare aka fara saukar da shi ba ana nufin dukkan Allah to nan ma wasu malu ce ba haka bane ai amma dai wancan fasarin ya ce kawai an saukar da shi daga wancan a kawo shi nan baitul izzi daga nan kuma sai na jibril ya dinga dauko shi yana gane shi yana kawo shi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shekaru wannan ya tambaye wannan qur'ani hudan lin nas shiriya ne ga mutane eh mu gode wa Allah da Qur'ani ya zama shiriya gare mu eh mu gode wa Allah wasu sanadin Qur'ani kuma suka halaka suka bata saboda yudillin kafiran wa yahdi kafiran wa bayyinatin min al-huda wal furqan kuma Qur'ani hujjoji ne bayyanannu qarara na shiriya wanda duk wanda ya bi Qur'ani ya san littafi ne wanda ba yadda za a yi wani makaluki ya rubuta shi ko ya kago shi ba zai yi ba magana ce ta Allah tabaraka wata'ala kuma zuzurutun shari'a ce yake cikin Qur'ani wa in tudi'u haka idan kun bi annabi Muhammad idan kun bi Qur'ani shi ne kun shari'a shi bin Qur'ani shi ne bin annabi Muhammad bin annabi Muhammad shi ne bin Qur'ani sallallahu alaihi wasallam saboda haka da zarar mutum ya ji wannan Qur'ani to lalle ya samu bayanan ce ya kuma yana kanta wal furqan Qur'ani kuma furqan ne yana rabe tsakanin gaskiya da ƙarya da nuna ma ƙarya ƙarya ce ya nuna ma ka guje ta ya nuna ma gaskiya gaskiya ce ga sanan ka bi ta Qur'ani ce na ke faman ke da minkum shahara falyakun duk wanda wata Ramadan ya zo shi nan shahida ba kallo bane da ido duk wanda watan Ramadan ya zo ya same shi ba a halin tafiya ba ba a halin rashin lafiya ba to fal yakun bi azumci wata ujiban wajibi wajibi wa man kana maridan amma hadda haka Allah ya ce duk wanda bai da lafiya to ko kuma yana kan tafiya to shi wannan fa'idatu min ayyamin ukhra sai ya lissafa wasu kwanakan ya rama madadin abin da ya sha a Ramadan wannan takaddama mislu ka tabbacin wannan ya gabata yuridullahu bikum al-yusra Allah kullun sauki yake rufe gare ku aga da sai Allah sai ce ko ba ka da lafiya sai kai ai wata eh dole sai kai aga akwai wahala to amma ka ce in ba ka da lafiya kai shike sai ka sha sai karama daga baya kaga akwai tutayawa a ciki to shi Allah kullun sauki yake so mana bayya so mana wato wala yuridu bikum al-yusra bayya baya son muku wato tsanani shine kullum manzo Allah yake cewa yassiru wala tu'assiru ku dinga sauƙaƙawa kar ku dinga tsanantawa ba a son tsanantawa ko mi ka bi shi hankali a bi shi sai sai wal tukmilu iddata saboda ku cika wato wannan adadi na azumi watan Ramadan wanda zai zama wani talatin ko ashirin da tara bal tukaddirullah idan kun samu dama kuma na kai wannan azumi to ku yi ta kabar bari kuna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala alama hadakum a bisa abinda ya shirye da ku na kuka samu dama da lafiya da kuma wato zarafi na yin wato wannan azumi lafiya da kammalawa lafiya wala allakum tashkurun ko kwa gode wa ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha a watan azumin wata azumin wata Ramadan da ma sauran azumin muka suna da fadila ba ir karama ba wanda kuma azumi yana da amfanonansa da yawa wanda duk wanda ya rinje shi to lalle lalle zai samu wato alkhairi masu yawan gaske yana daga ciki ne saboda girman azumi sai Allah ya jingina azumi gare shi wanda dukkan sauran ibadu na shi ne amma dai sai ya jingina azumi gare shi inda yake faɗi a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibn adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam nashi ne sai dai azumi shi azumi fa innahu li wa ana ajzi fi Allah ya ce azumi na wani ni zan saka wa mai azumi a wata ruwaya a kullu amal ibn adam yudha'af alhasanatu asharu amsalha dukkan aikin dan adam ana ninninka shi idan kai wato daya za a rubuta ma goma goma ya kai har zuwa ɗari bakwai amma Allah ya ce illa sawma sai azumi shi kan fa inna li wa ana ajizi shi kan nawa ne ni zan saka wa mai azumi inda ya bar sha'awar sa da abincinsa danni malamai sun ambaci wato da yawa daga cikin fadla na azumi kuma sun ce magana akan to me yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce azumi na shi ne yana daga cikin hujjoji suka ce dai azumi yana daga cikin ibadun da riya ba ya shiga riya ba ya shiga yanzu misali cikin manyan namun nan ka ga dama ka tashi a gidanka kana azumi amma akwai otal otal na arnayi inda suke ba da abinci sai ka je ka ka naɗa sosai ka sha ruwa sosai sa wani ruwa a motar ka yi ka tafi ba zai ce ba ka yi ba wanda zai ce ba ka yi sai dai Allah da ya halicce ka to shi azumi riya baya shiga in ka ga dama za ka ci ka sha ba wanda ya sani saboda haka wasu suka ce shi yana daga cikin abin da ya sa Allah ya ce azumin nashi ne shi kuma zai saka ne azumi wasu kuma suka ce a'a duk sauran nau'in ibadu an bauta wa Allah da su amma azumi ba a bauta wani Allah da azumi ba an gane Allah shi kaɗai ta bayar da ala kai wa azumi to wannan dai akan cewa da Allah ya yi azumi na shi ne shi zai saka mai azumi abu na biyu azumi yana daga cikin mafiya ayyuka fadla wato duk ayyukan da ake yi na ibadu azumi yana daga cikin waɗanda suke da fadlan gaske saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Abi Umama al-Bahili Allah ya kara masa yadda yake nace ya ma'aikin Allah murni bi amri yanfa'uni lahu bihi ka umarce ni da wani lamari wanda in ina yi Allah zai amfanar da ni da wannan abu yace alayka bi sauri na wuri ka da azumi fa innahu la mithla lahu domin azumi bai da kama bai da kutangaci a malamai sun ce abubuwa guda uku duk wanda ya rike su ƙarya ne ya tsinci kansa a cikin kuncin rayuwa na daga ciki azumi duk wanda ya lizinci azumi to ku Allah zai ɗauke kunci a cikin rayuwarsa na daga ciyawar istighfari duk wanda yake astaghfirullah amma ya zama astaghfirullah yake fadi ba a san da Allah sai Allah yana kauri ba to wanda kan babu shi ne yake fada amma astaghfirullah yake to astaghfirullah in dai yana istighfari to Allah ko zai dauki kunci a cikin rayuwar abna wato biyu abna ku sai kiyamul layli ba mutumin da zai runguri kiyamul layli sannan Allah ya jarrabe shi da kunci a rayuwarsa kana mutane suna barci idon ka biyu sannan kuma a ce kare da yadda za ka yi kana cikin tsoci wanda ma ba zai yi ba saboda haka ɗan uwa cikin ukun nan dai in duka ukun za mu runguma to kalima in kuma dai za mu rungumi ko da ɗaya daga ciki kullum ne yana da kyau shi yasa ma za ka ga wasu suna cewa in ka ga mutum a cikin kunci musamman ma in almajiri ne shi ya ga dama shi ya ga dama yana son kansa ne a ga dole kuma zai ga abin da baya yace abu na uku asiyamu jannatun min ash-shahawati wa azabil akhirah shi azumi garkuwa ne daga sha'awa da kuma azabar lahira a shi azumi garkuwa ne a wannan duniya zai kiyaye musulmi daga aukawa cikin sha'aye-sha'aye to dama sai tumbi ya cika ai sannan sha'awar ta motsa to tumbi ba komai kan ba shi kenan ba zai kiyaye ka da kuma nau'o'in ma'asi sako sai dai ka je kwanciya kawai kake bukata sannan zai kiyaye ka a lahira daga azaba shi ka san gane mai kiyayewa a lahira daga shiga wuta an ruwaito daga ababu da Allah ya kara masa yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa asiyamu jinnatu azumi garkuwa ne saboda haka fala yarkut wala yajhal kar mutum ya daina azumi ya dinga yin baka ko kuma ayyuka na jahilci da za a samu wani mutum ma ya zo ya zage ka ko ya nemi zai faɗa da kai ka ce masa inni sa'imun inni sa'imun ni azumi nake ni azumi nake Allah Allah sallallahu alaihi ya cewa asiyamu jinnatu azumi garkuwa ne wa hikmun hafizun kuma katanga ce mai kiyayewa minan nari da kanka daga Usman bin Abdul As Allah ya kara masa yadda yace naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa asiyamu jinnatu minan nari azumin nan garkuwa ne daga wuta kaman je garkuwan ɗayan ku a filin yaki to dan uwa mu rike azumi sosai sosai a yana da kallon gaske daga awaki bil kudri Allah ya kara masa yadda yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa man sama yawan fi sabilillah duk wanda ya azumci rana ɗaya saboda Allah to ba adallahu wajahu an annabi sabina haiba Allah zai nisantar da fuskarta daga wuta wato tsawon tafiyar shekara saba'in a ga sai a ci gaba da yin azumi kenan in Allah da kai da wuta hayata hayata ya baraka shiga wuta ba Allah ya sa duk bara mu shiga ba daga abi umama albani dai Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah ta fi yana cewa man sama yawma fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari an dakan kama baina samai wal ardi wato duk wanda ya azanci rana daya saboda Allah Allah zai sanya tsakaninsa da wuta wato wata katuwar ganuwa wacce kaurinta ya kai tsakanin sama da ƙasa billahi ba adallahu min jahannama mafiyatun al'an duk wanda ya azumci rana daya saboda Allah Allah zai nisantar da shi daga wutar jahannama tsawon tafiyan shekara ɗari yan uwa mu yawaita azumi yana daga cikin abu na biyar shi azumi kafara ne na kusakuran mutum da zunuban mutum idan mutum ya rike azumi to Allah zai dinga kankare masa zunubansa da laifukansa an ruwaito daga Hudayfa Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam wa as-salatu wa as-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wato jarrabawar mutum a cikin iyalansa da dukiyansa da kankansa da ƴaƴansa da maƙwabtansa to yawan yin azumi yana kankare wannan zunubai na jarraba da mutum ya shiga yawan yin sallah da sadaka yana kankare wannan zunubi haka nan umarni da kyakkyawan aiki ko hani da mummunan aiki ma'anar wannan hadisi mutum a dukiyarsa wata rana za ta shigar da shi sallah kanta ba a yi ta akan lokaci ba iyalansa ko rashin lafiya ko wani abu za a je asibiti sallan ba a yi ta akan lokaci ba wani abu na farilla ya gagara abubuwa na shari'a an tsobarta su saboda mai saboda harkokin duniya to idan mutum yana yawan azumi wannan ku sakure duk za a yace su abu na shida yace azumi ya tsawo da zabi yau alkiyama shi azumi yana ceton mai yin sa a ranar alkiyama daga abdullahi dan amru radiyallahu anhu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-siyam wal qur'anu yasba'ani da azumi da alqur'ani suna ceto lil abdi gabawa yaqulu siyamu azumi zai ce rabbi inni mar'atu ta'ama wa sharaba bin nahari ya ubangiji ni na hana masa abinci da abin sha bin nahari da rana ba ta tsini biyu Allah ka bani cetonsa wa yaqulu qur'anu qur'ani kuma zai ce rabbi mala'atu an-nawma bil-layl Allah ni kuma na hana shi bacci da daddare yana ta karanta ne ba ta tsini biyu ba ni cetonsa fa yasfa'ani sai ce shi mutum saboda haka bawa ka rike azumi ka rike alqur'ani ranar alkiyama yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi ajrin sanin za su maka amfani abu na bakwai yake asiyamu sababul lidukul janna azumi yana sabbaba shiga aljanna yakan sa mutum ya shiga aljanna yace hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa lalle a aljanna akwai wani kofa inna fil jannati baban yuqalu rayyan aljanna akwai wata kofa ana kiran kofa rayyan yadkhulu min sa'imun ba masu shiga ta wannan kofan sai masu azumi a ranar alkiyama su wanda bayya azumi to ba zai shiga ba dan uwa ba ramadan kada yake dinga ba a hada sauran azumin muka irin su ta shawwal irin na arfa irin na ashi tasu'a da ashura irin sauran azumuka da ake yi na litinin da alhamis da irin sauran azumuka da ake na ayyamul jidi na ran sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata to irin wannan azumuka ima kuma mutum ya ci gaba ya kai azumin annabi dawuda na yau a sha gobe a yi yau a sha gobe a yi to duka dai irin waɗannan azumuka yawan da yin su shi ake kira wannan to shine ba masu shiga ta wannan kofar sai masu azumi saboda haka da sun gama shiga za a ja wannan kofa a rufe ba mai shiga ta wannan kofa eh dama an tare shi musamman saboda masu azumi abu na takwas asiyamu min al-amali allati wa'ada Allah sahiha bil maghfirati wal ajr al-azim wato azumi yana daga cikin ayyukan da Allah yayi wa masu shi masu shi wato gafara da lada mai girma Allah yana cewa إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين ما سين أزمي مذاكنا والصائمات ما سيوين أزمي ماتاكنا والحاسبين لفروج والحاسبين فروجهم والحاسبات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة waɗannan Allah ya musu tattalin wato gafara zai gafarta musu zunubansu wa ajaran azima kuma ya ba su lada mai girma. Abu na tara shi ne azumi yana da farin ciki guda biyu. An ruwaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa lissahi farhata ne mai azumi da yana da farin ciki guda biyu da zai yi farin ciki da su. Na farko idan ya zo buɗe baki yana farin ciki sannan idan ya zo gamuwa da ubangijinsa nan ma zai yi farin ciki bukhari da muslim su suka rawaito malamai sun yi bayani me ne iza aftara shin in an gaba watan azumin ramadanan gaba ɗaya irin wannan farin ciki na gobe sallah din nan shi ne ko kuma duran da ya kai azumi an ɗebo yunwa da gajiya da waye sai aka ce lokacin shan ruwa yayi a ga lokacin ma akwai farin ciki to wanne ake nufi to dukan su dai farin ciki ne eh sannan kuma idan mai azumi ya zo gamuwa da ubangiji to lalle zai farin ciki da wato azumin sa to wa'annan suna daga cikin abubuwan da muka a dan dubo lila da aradawa bayan Allah a cikin fallon wato abin da ya shafi azumi na goma manzala yana faɗi sallallahu alaihi wasallam wato canzawan bakin mai azumi ya fi ƙanshi a wajen Allah fiye da wato ƙanshin turaren almiski a wasu na cewa warin bakin mai azumi to amma malamai saboda ladabi ga mai azumi tunda babban mutum ne ya bar cin zaton sa sha'awa dan Allah to ai babban saboda ake ake canzawan bakinsa to ya fi ƙanshi a wajen Allah fiye da miski wannan kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka manzon Allah yake wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa in ji annabi muhammad yace la kalufan sa'in aqrabu inda Allah wa rihi yace wallahi canzawa na wato bakin mai azumi canzawa da bakin yake yi ya fi kanci a wajen Allah daga turaren aljihu bukari da musulun suka ruwaito yan uwa mu rike azumi sosai kuma yana daga ciki abu na sha ɗaya addu'an mai azumi karɓi siyasi kaga ai da abu da muka ce idan mutum yana azumi Allah zai raba shi da kunci kai ka san kullum sai mun nemi tsaye daga talauci to kuma dama sai aka ce in kana azumi addu'an ka karɓi siyasi ah to kaga in ka addu'an karɓi siyasi to ba mai roƙa wa kansa kunci ba mai roƙa wa kansa talauci kowa zai roƙa kansa ne wadata da arziki da lafiya da zaman lafiya amma ga tunda addu'an karɓiya ce kuma ka roƙa shikenan wadata ta samu saboda haka a addu'an mai azumi karɓiya ce kuma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa salatu da awatin mustajabati addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne na farko da'awatu sa'imi addu'an mai azumi na biyu addu'an wanda aka zalunta na uku addu'an matafi rawar bayani wa tabarani ba sahabu albani yace as-siyamu yudhkiru al-qalba shi kuma azumi yana tsarkake zuciya abu na shafi yana tugar mata da zalunci da mugunta da algus da waswasin shedan azumi saboda haka duk wanda ya riƙe azumi an samu hadisi daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa so mu tare sabari wato azumtan watan hakuri wato watan Ramadan da kuma kwanakai uku na kowane wata to yana tafiyar da wato gurɓata irin na kirji cutuka irin na wato a kirjin mutum wato zuciyar mutum yana kawar da shi wannan yace ala ukhbirukum bima yuzhibu wa ala wa ala sadri to mutlaqi ayyamin kulli shahr yace bara ba ku labari da abin da yake tafiyar da gurbatar zuciya ba shine azuntan kwanaki uku a kowane wata rawu nasa'i wa sahawu sannan abu na uku Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya azumi daga cikin kafarori da ake yi saboda girman azumi a wajen Allah. Allah ya sanya azumi daga cikin kafarorin abubuwa da yawa na daga ciki kafara na fidiya na aza a aikin hajji duk mutumin da ya zanto ya yi wani abun da aikin hajji ba a so ya yi kuma ya yi wanda ya kai ga dole sai ya yi yanka saboda yin wannan abun to idan babu yankan Allah sai ya ce ka fidiyatul min siyani aw sadaka wato zai iya yin azumi kaga kaga an sa azumi anan ya zama wato madadin wato yanka idan babu abin yanka sannan abu na biyu mutamatti wato zanda zai yi haji na tamattuki shi ma in bai samu hadiya ba Allah ya ce ga mallam ya ji tafi ya musulati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'atun tilka ashratun kamilatun nan ma mutum an ce ya azumi uku a kwanakin hajji sannan ira ya yi bakwai in ba shi da hadaya. Sannan abu na uku an sanya wato duk wanda ya kashe wato mumini da gangan ka kashe musulmi da gangan to nan ma Allah ya tafi wallan ya tafi ya mu share mu tafi ai duk wanda bai samu abin da zai abuna ba to lalle zai yi wata azumin wata biyu a jere kaga a azumi a ce babbar ibada ce wanda aka sanya ta kayi wa Allah rai zai ce to kai azumi annabi Musa zai je gana da Allah ne ba Allah ya ce to yi azumi kaga azumi babban lamari sannan kafara idan mutum ya runtu marantsuwa ya ce billahi lazi sai na yi kaza sai ko bai yi abun ba to nan ma an sanya kafara na me azumin kwana uku a ko kuma kace wallahi tallahi ba zan yi ba kuma sai ka zo kai to nan ma akwai azumin kwana nawa kwana uku kaga an sanya azumi ya zama kafara na abubuwa da yawa saboda girman azumi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu na sha hudu daga wuzaifa Allah ya kara masa yadda daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama yoma ittiga a wajen illa duk wanda ya azinci ne daya dan neman yadda na zatin Allah tabaraka ta'ala kutiba lahu biha da kala janna yayi da ce sai ya cika a cikin wannan azumin ma'ana yana da azumin nafila a bakin sa ya rasu wannan ya more lalace da kala janna wannan kawai aljanna za a kai shi eh ya shiga aljanna an gawa a wata ruwaya man kutiba lahu bi siyami yawmin yuridu bi wajhi Allah azza wa jalla adkalahu Allah aljanna duk wanda aka cika ma'ana ya cika yana da azumi wanda kuma baya nufin komai da wannan azumi sai zatin Allah tabaraka ta'ala Allah zai shigar da shi aljanna to wannan wayannan sune abu na sha biyar wanda kuma shi ne na ƙarshe lalle dawwamar da azumi yana da lada mai girma a wajen Allah tabaraka ta'ala yana daga cikin yana garar da mutum ya samu wato wasu ɗakuna da wasu manya-manyan benaye a gidan aljanna sayyidina ali Allah ya kara masa yadda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna fil jannati ghurafa lalle a cikin aljanna akwai wasu dakuna akwai wasu gidaje tura zuhuruha min buduniha ana kallon gidajen daga bayan su ana kallon cikin su daga cikin su ana kallon wajen su wato kamar gidajen gilas ne ke fa qama arabiyyun sai wani balarabin kauye da ya ji annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana fa kada yace liman kiya ya rasulullah wa'annan gidaje nawaye ne ya kai ma'aikin Allah kada yace liman asabal kalama na wanda ya dada magana ne wa at'ama ta'ama kuma ya ciyar da abinci wa adama siyama kuma ya dawo da azumi wa sallah bil layli wan nasu yamu kuma yake kiyamun leli yake sallah cikin dare wannan su yamun mutane suna bacci dan wa na ayyuka ana son su mu yawaita su a mun ji mun ji dai daɗaɗa magana maganan ka kai ta mai kyau ga kowa sannan mu ciyar da abinci ma dama akwai su a ciyar sannan kuma mu dawo mata azumi sannan mu dinga kiyamun leli musamman wannan kiyamun leli sannan kuma wato a kayi shi mutane suna barci Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu wannan na yi mutu saboda ya zama a wala Allah zai amfani bayan Allah na
وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تبارك وتعالى يكتب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا باينا suka tambaye ka anni game da ni to an tambaye manzo Allah ya tsala ta Allahu qaribun fa naji Allah san a kusa yake ne illa mu yi magana mu yi magana da shi kamar muna magana da wanda muke ganawa da shi ko kuma a nesa yake fa naji mu dinga kira da karfi in za mu yi magana to shi kenan Allah ya ce wato shi manzo Allah sallallahu alaihi dan gata ne da an tambaye shi to Allah ne yake ba da amsa Allah ce idan bayina suka tambaye ka game da ni cewa a kusa nake ko a nesa nake ce da ku a kusa nake ujibu da'awatar da'i ni a kusa nake ina kuma amsa kiran mai kira ina amsa addu'a mai addu'a idza da'an idan ya roke ni falyastajibu li saboda haka su nemi ansawa ta wal yu'minu bi sun imani da ni la'allahum yarshidun lalle za su samu shirya lalle tabbas za su samu shirya Allah tabaraka ta'ala a kusa yake da mu haya ma su kusa da mu an gane wato shi Allah ya ci ka kai kanka kusa da kanka da kanka eh yana kusa da kai eh yana kusa da kai eh kuma da karo ijri an sa shi Allah karimu ne kuma akramu shi Allah jawwabi ne kuma ajwabi ne an gane Allah rahimu ne kuma arhamu ne Allah alimu ne kuma alamu ne Allah tabaraka ta'ala ya san kawai ya ma fi ka sanin kanka Allah mai jinƙayi ne kai ya ma fi duk wani ne jinƙayi jinƙayi saboda shi shi ne alhamdul rahimi ya fi ka tausayin kanka da kai a ga dan haka yana tausaya kanka in baka ga iyayenka ma suna tausaya maka musamman mahaifiyarka da mahaifinka suna tausaya maka to Allah ya fi ka tausayin kanka da kanka ya fi mahaifiyarka tausayinka ya fi babanka tausayinka Allah kuma ya yi babanka sonka ya fi ka son kanka saboda haka Allah masoyin mu yana son tabaraka wa ta'ala yana son to kuma yake yana ansa wato addu'a duk wanda ya roke in dai ka roki Allah ka kawai ka shirya abun yana nan zuwa ga shi ne ya zo saboda addu'a ba ta faduwa in dai Allah aka roka to amma sai Allah ya kalle su jibu ne su ne an sami ne me ne ma an sami in nace su yi in nace su bari su bari to anan ake kada mutane duk abin da Allah ya ce kai to kai abin da ya ce ka bari ka bari to kun shirya da shi abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kai abin da ya ce ka bari ka bari shi kenan kun shirya da Allah to daga nan kuma to shi kenan an amsa ke wal yurinu bi su imani da ni to in an yi haka to la'allahum yarshudun lalle sun tabbata akan shari'a eh wa yin haka zai tabbatar da bawa akan shari'a na'am
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وأفى عنكم فلآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الكيد الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آتقون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
أهل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى يقول uhilla lakum laysa siyamir rafatu ila nisaikum an halatta muku a dararen azumi arrafatu wato yin jima'i da mateku da matayenku kuna libasun lakum wayannan mata tufafi ne a gare ku kuma tufafi ne a gare su lalle Allah tabaraka ta'ala ya sani kun kasance kuna ha'intan kayukan amma Allah tabaraka ta'ala ya karɓi tubanku kafin ma ku tuba kuma ya yafe mu yanzu a ku taru da matanku ku nemi abin da Allah ya wajabta muku na daga zuriya ku ci ku sha har wato farin zare ya bayyana daga bakin zare sannan ku cika azumi zuwa dare amma kada ku yi jima'i da matayenku a halin kuna itikafi a cikin masallaci waɗannan wato dokokin Allah ne iyakokinsa ne kada ku kusance su amma haka dai Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane ko sa kiyaye shi su ji tsoronsa tabaraka wa ta'ala a wato wannan aya a farkon musulunci an haramta jima'i da daddare in dai dare to ba jima'i wasu suka ce za a iya yi amma da sharaɗin in ba a yi bacci ba da zara an an taɓa bacci dai to shi kenan ba kuma sake yin sai kuma gobe to to haka sai zama wasu in sun koma din gaskiya ba ta iya hakuri to sai sun yi to ana nan ana nan sai aka samu wasu daga cikin manyan sahabbai akwai ka'abu akwai sayyidina umar wataran yana wajen mana sannan dai to yayi wace gari sai ta wajen mana Allah Allah ya rasulullahi fa ga shiga shiga shiga ka'abu ma ya zo wajen manzon Allah ya rasulullahi fa ga shiga shiga a dararen watan ramadana mutum zai iya zuwa wa iyali su matan nan wato rufin asirin ku ne kuma rufin asirin ku ne lalle Allah ya sani wasu daga cikin sahabbai sun kasance kun kasance kuna ha'intan kayukan ma'ana an hana din amma dai kuna yin jima'i din a dararen ramadan din to shikenan to amma yanzu an halatta kuma kataba alaikum Allah ya karbi shugaban ku wa afa anku kuma Allah ya muku afwa saboda haka yanzu kowa kaga daga wancan lokacin mun samu fadala na wato su manyan sahabban nan zai yanzu babu matsala mutum zai je wa iyalinsa a dararen Ramadan Allah ya saka musu da alheri kuma ta goma ka taballahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku na wato zuriya wanda ba yadda za a same shi dai ta hanyar kuma duk lokacin da zai zama za a yi wannan saduwa din za Allah talatin ya ba da addu'a na Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana kamar yadda aka rawaito hadisi hadisi wanda Bukhari ya rawaito za Allah yake ta law anna adakum da ɗayan ku idan azarta shi da ɗa a wannan saduwa to shaytan ba zai cutar da wannan yaron ba saboda haka a kada mu dinga zake wa iyalanmu kamar dabbobi akwai abubuwan da a nufi an za Allah su lalata su lalata ba koyi da yadda ake da yadda ake ku yi zama hakan za mu dinga yi Allah ce ku ci ku sha har farin zare ya bayyana daga bakin zare wannan ayar ta sauka wani sahabi da ya ji haka sai ya nemi farin zare yana nemi ko bakin zare shi kenan ya ci gaba da ci yana ci yana sha yana ci yana sha har sai da ya iya tantance tsakanin fari da baki na gari shi kenan sai ya gaya manzala shi ba ga yi manzala ta a ba haka ake nufi ba wato duhun nan na dare duhun nan na dare sosai to shi ake kira wato bakin zare a shi kuma farin zare shi ne wato ketowar alfita to a ce a sha har zuwa wannan wato wannan lokaci sannan Allah yake cewa sun ma'atimmu siyama ila al-layl daga wannan lokacin da aka dauki azumi lokacin ke tuwon al-fijr a cika azumi kuma zuwa dare mun sani hadisi sun nuna cewa yana daga cikin alkhairi jinkirta wato a a suhur ya zanto an jinkirta cika a yankin cikin dare a jinkirta shi ya zama ya zama dab da ke tuwon al-fijr din za a kammala sannan kuma a gaggauta buɗe baki shine Allah ya ta kuma atimmu siyama ila layl a cika azumi zuwa dare to nan zuwa dare sai suka samu wahabi yanzu aka wasu nan ga azumi na shekara da tara suke jarwa wai ai mu lokacin da muke sha dama ba a ce sun atimmu siyama ila ghurubi shamsi ba ba a ce ku cika azumi zuwa faduwar rana ba zuwa dare aka ce to me yasa daga faduwar rana dare da ya ina kallon ɗan uwana ina ga za a sha ruwa. To malaman filosiki suka ce, wato idan an ce ila zuwa kaza, to idan jinsin na farkon da na jin duka ɗaya ne, to ɗayan sai an je har ƙarshensa. Amma idan jinsinsu daban-daban ne, to ana nufin zuwa mararraban misali da Allah yake cewa ila kun ila salati fadkhulu wujuhakum sai ce wa aydiyakum ila al-marafiq wanke hannayenku zuwa ina Allah yake zuwa gwiwan hannu ila al-marafiq zuwa gwiwan hannu to ba ana nufin in ka zo iya nan ai ka zo kusan gwiwan hannu ka bari a sai ka hada sabila da ne sabila da wannan damtsi da kuma wannan singalalin hannu jinsin su ɗaya ne an gane saboda ka shi wannan sai ka je haka jarra saboda ka sai ka zo hana sannan ka bari ka kama daga ranku sai ka zo hana wato ƙarshen gwiwa hannu na sannan ka bari saboda na saboda jinsu su ɗaya amma misali da rana da dare jinsu su ɗaya ba ɗaya ba ne rana daban yini daban dare kuma daban to ina suke haɗuwa ina ne mararrabansu daga nan an fara dare shi ne faɗuwar rana da rana ta faɗi cikin dare kuma ya fara an gane to da ka shi ba buƙatar sai an shiga cikin daren saboda ai ga mai rabon da gari ya waye shikenan an shiga yini da rana ta faɗi an shiga mai dare an gane to haka abin yake kuma a cikin siyama ilalle sannan wato a cika wato azumi zuwa dare Allah ya kisa wala tu bashi ruhuna kada ku yi jima'i da mata kuna halin itikafi a masallaci idan mutum ya tare don itikafi a masallaci to ba zai dawo gida ya ce zai yi tarayya da iyalinsa ba a iya kwanakin da kaɗai ba in uku ne in biyar ne in sati ne kai kaɗai ba kanka dama kai ka sa kanka saboda haka yi zaman ka nan masallaci banda tati banda karanta abubuwan da ba su dace ba kai ibadan da ta kai ka Allah ya tilika waɗannan abubuwan da muka faɗa muku hududullah iyakokin Allah ne dokokin Allah ne fala taqrabuha saboda kar ku yadda ku kusance su ma ballanta na ku keta kazalika kamar dai haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa eh kamar dai haka Allah yake bayyana ayoyinsa linnasi ga mutane la'allahum yattaqun ko sa ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala aikata abin da ya faɗa na ayyuka na gari a ya zama musu kariya daga shiga wutar jahannam su aikata ayyuka na gari wanda za su kai su wato zuwa aljanna Allah ya samu dace Allah mana jagoranci Allah ya fara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladanka abin da muka kuskure mu da ma halin kuskure Allah ya ji mana to da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadanda ake yanta a wannan wata Allah ya sa da saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah gafarta mana dukkan zunuban Allah karbi dukkan ayyukan dukkan alkhairin da muka rufa da wanda muka kaba Allah ba mu dukkan sharrin da muka nemi kai da wanda ba mu nemi ba Allah kare Allah kiyaye mu Allah ba mu alkhairi da muka sani ki ba mu wanda mu sani ki kiyaye mu daga sharri wanda muka sani ki kiyaye mu daga sharri da mu sani barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya'yan mu da zuriyar mu Allah musu albarka Allah ya sa zama ka alhai malamai jagorori a cikin addini barka manzo Allah Allah ya ya mu da Allah gafarta mu Allah gafarta mu Allah gafarta mu Allah diga barka manzo Allah Allah ya mata masu juna biyu Allah ta kisu lafiya Allah ta kisu lafiya Allah raba lafiya Allah ba da zuriya kuma ɗaya samari da suke neman aure Allah ba da matan nagari kuma aure ina saboda auren nan a samu samari su yi aure wanda suke da ƴan mata idan ka ga saurayin kirki ka same shi ko ka samu babansa cewa ina so in haɗa wani da wanci haka ake yi ne sannan cewa a fatuna a bar magana a fatuna ya ba a bar su turmin zan yanzu in je auduga ne zalla sai ka sai shi dubu takwas dubu takwas wanda wannan fa kawai in auduga ne akwai wanda suka fi shi dubu sha dubu sha dubu sha nawa zai haɗo masa wannan ita zai kawo maka a nemi kuɗaɗe ya zama kuɗin za a dinga cewa a baya amma ya zama dubu ɗari biyu ɗari biyu da hamsin ɗari uku dubu ɗari da hamsin ya zama haka za a dinga bada kitabi kuma dama ai a gidan nasu akwai kitabi da suke saka sai su taho da su a samu a sarwaƙa samari su yi aure ƴan matan su ragu masu yawace yawace wannan taimakawa kai ne amma kaga za ka ci gaba da rike ta ko ka ci gaba da rike ta Allah ya sa mu Allah da jagoranci za ci goma ga annabi
malam maganar maganar kazaru da yake tafiyan mota ne sai ka je garin da za ka je za ka ɗauka ko kuma dai a a hanyar za ka ɗauka inda tafiyan mota ne.
eh tafiyar mota da dama kilomita ake dubawa Na'am.
inda ya kai saba'in da biyar to kawai shi kenan yanzu nan da ka je kamar duku to yayi gaba da shi kenan aka ba da kasar an gane to shine kilomita ake duba tunda yanzu shine akan hanya a yanzu eh in kace yanzu zaka mil wanda ake duba a wanda addini yake faɗa cewa mil 48 yanzu ba a lissafi da mil ana lissafi da kilomita ne. yanzu ko jiha ka ce tsakanin kaza da kaza kilomita kaza ya rage an gane to da kilomita ina ga 75 shikenan ta yi saka
A maganar barin azumi kuma na da yake tafiya mota ne na ce a ni yau ba zan bar azumi nan ba su da tafiya mota ne. Zai yi waka in to to sai ai an tuto haka Allah ya ce an tuto mu khairul lakum Na'am.
yin azumin ya ga alkhairi ne Na'am.
ya yi musamman ma yanzu kan tafiye tafiye yanzu wanda kana cikin mota kamar kana cikin gida ne ba kai za ka ja mota mu ba kuma za ka ka kwanta ka ta barci ba yanzu irin jarin akan doki kake za ka yi barci kan doki a gan kai barci kan doki a shi kenan za ka barce kuma cikin barci to tudin da doki ne raƙumi ne jaki ne wani za a yi kama ma ake tafiya kaga akwai wahala to amma mu din yanzu tunda an ce dai za ka iya ta din cikin za ka iya ta amma in kai azumi to ya ci.
Na'am.
Ah. Ah. Sai mu samu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كمان ذاك يدمر نعم
jiya ne na ta masallaci shi wani shi mun fara wajiba to sai na wuce baki na muna la'ila ila lafiya guda da yi da na tsara samun ranar نعم to kuma sai bata dai wuce ba ga kuma ana wannan cikin da'ira ne ko sai kuma yana da sai na ji nauyin za ka ka jama'a da su da ya to sai na zauna haka amma ba su wuce ba ina can cikin gangama da abin da muka wani kaka ta dawo a yayin da ko ya da kan sai da hanci ina kana wannan ita to shi ne ta gidan baya a karka da ko da ta wuce ma a ka samu nama karka da ba abin da kuma da azumin ka ko da ya wuce ma ba matsala eh aje ba komai bale ma kuma ya dawo kai shi kenan Allah ya kawo Allah ya ce wuce mu aja ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب